أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كراتمنا لكتاب بغية المستفيد شرح بنية المريد لسيد محمد العربي السائد رضي الله تعالى عنه muna cikin atakimmatu sadisa daga cikin sabbuta timmatin da malam ya kawo bayan ya gama sharhin baitocin nan guda uku na godiyar Allah a cikin bugayat a muniyatul murid alhamdulillah bi dawami ni'ami din nan yana sharhin baitocin nan guda uku za mu tashi a cikin atakimmatu sadisa da malam yace wa nasuhu bayanin wancan malami الشيخ أبو عبد الله ابن عباد رحمه الله تعالى wannan nassin nasa yake min ma la yanbaghi an yatagafala anhu min anwa'i hazal jins yana daga abun da baya kamata a rafkana ga barinsa daga nau'o'in wannan jinsi shine ijadul imani bai wannan ta Allah da ya samarwa da bawa imani wa muhabbatu ta'ati da kuma soyantar da bin Allah da Allah ya yi fi kalbika cikin zuciyarka wa imdadi hima da kuma madadin da Allah yake taimaka a cikin rayuwa yana maka madadi na imani yana maka madadi na soyantar da da'ar Ubangiji a cikin zuciyarka wa kaza haka nan karahiyatul kufri wal ma'asiya in kafirci da sabon Allah da Allah ya sanya a cikin zuciyarka to lalle ne ka gode masa ni'ima ce da Allah ya maka fa inna zalika domin wannan nau'o'i guda biyu na ni'ima ni'matul ijadul imani wa mahabbati da'a da kuma ni'matu karahiyatul kufri wal ma'asiya min an-ni'amil azima yana daga ni'imomi masu girma allati la madkhala li kasbi al-'abdi fiha wanda babu mashiga ga aikin bawa a cikinta ba aikinka ne ya sa Allah ya baka imani ba ba wayanka ba ba ƙoƙarinka ba ba dabararka ba haka nan ba ƙoƙarinka ne ya sa Allah ya sa maka ƙin kafirci da saƙo ba ba dabararka ba ce ba iya a baiwa ce kawai ta Allah wala lahu wasila kuma bawa bayi da wani tsani ko hanya ilaiha zuwa ga wannan samun imani da kuma kaucewa saɓawa Allah. Walaula tawallillahi ta'ala bi tainikan ni'imataini ba domin jibantar Allah ta'ala da yawa waɗannan ni'imomi guda biyu ba, ni'imar imani da ni'imar ƙin kafirci da saɓawa Allah. ismaili ko a cikin wannan yanki guda biyu na imani da kuma ɓangaren kafirci da sabo to ba don Allah ne yake jibintar wannan ba da ya bar bawa da dabararsa to la ta hafi zulmati balala da bawa ya imauce cikin dukkan nan na ɓata da Allah ya bar bawa da dabararsa wajen yin imani to har abada bai taɓa yin imani kar ka manta dai daga cikin siffarsu da Allah ya gaya maka allazi da yuminu na bilgebi to abinda baka taba gani ba a ce sai ka yadda eh kaga wannan yana da wahala dabarar dan adam ba za ta iya bashi wannan ba to amma sai Allah ya dukunci wannan da zatin yake ba wanda ya ga dama imani ya hana wanda ya ga dama kuma ya ba wanda ya ga dama san da'a da biyayya ga Allah ya hana wanda ya ga dama ba don Allah ne yake dubuntar wannan ni'imomi guda biyu ba tilki su mana ci wannan yankokin ni'ima guda biyu la ta hafizu lumatu dalala da bawa ya imauce cikin duhun nan na bata wa gari kada ya dilmiya fi bihadu jahala cikin tekun nan na jahilci wa qad nabbaha azza wa jal haqiqa Allah azza wa jalla ya fadakar ala hadha al ma'ana abu ta wannan ma'ana في كتابه الكريم في كتاب من جرمان القرآن فقال عز من قائل الله wanda ya buwayi duk wani mai faɗi ya faɗa cikin alkur'ani a suratul hujurat yace walakin Allah habbaba ilaykum imana eh ba dabarar ku bace ba iyawar ku bace kawai Allah ne ya soyantar da imani gare ku a wani bangare na yana cewa wa karaha ilaykum kufra wal fusuqa wal isyan kuma Allah ya sanya muku kin kafirci da fasikanci da saban Allah ka gane Allah ne ya sa muku ba iyawar ku bace ba dabarar ku ba kokarin ku ba intaha kalamu ibn ubadi rahimahullahu ta'ala anan bayanin ibn ubadi rahimahullahu ta'ala ya kare thumma qala sannan abdul wahab sha'ani ya faɗa ma nasu ga abin nasu abin da yake cewa yace qala al ustad al ushari rahimahullahu ta'ala babban malamin nan a addinin musulunci imam al ushari Allah ya masa rahama ya ce wa inna man fakkara fi sulufi dalala ko dalali hakika duk wanda ya yi tafakkuri cikin nau'o'in bata ta gane ya bata ba hanya ɗaya ba ce nau'i nau'i ne akwai kafirci akwai shirka akwai sihiri akwai tsafi akwai zina akwai shan giya akwai tata akwai tata akwai luwaɗi wa kasratu turqil muhali da yawan hanyoyin abubuwan da ake korewa a shari'a na sabo wa shiddati a galibin nasu fil bida'i wal ahwa'i da tsananin sakacin mutane cikin bid'o'i da kuma soye-soyen zukata wa ma ya sha'abu da abin da yake bangalantuwa bihi da shi kullu qaumin kowanne mutane suke bangalantuwa da shi wannan sun bangare suna yin sabo iri kaza wannan sun bangare suna bid'a iri kaza wannan sun bangare da son zuciyarsu iri kaza kowa ya bangare da irin abin da yake so a ransa na sabo min mukuta fi annihal daga mabambantan hanyoyi na sabo wal ara'i da ra'ayoyi na bid'a to duk mutumin da ya tunani a yawan waɗannan hanyoyin bata kuma fakkara fi za'afi sannan ya dawo ya yi tsam da ransa ya yi tafakkuri a cikin rauninsa na ɗan adam wa nuqsani aqlihi da kuma tawayar hankalinsa cewa fa ba hankalinsa ne ke gano masa komai da komai ba wa kasrati tahayyurihi fil umuri da yawan imaucewarsa cikin al'amura wa shiddati jahalihi da tsananin jahiltarsa wa tanaqudi tadbirihi da cin kalo da juna na dabarunsa wani lokaci ya ga aishi dabararsa ta nuna masa in ya kaza ya yi kaza shi da zai cimma nasara can kuma ta ce kai ai kuma a cikin kazan nan akwai matsaloli kuma iri kaza in na wannan hanyar to zan ci karo da matsala kaza da kaza wannan ba ta fi dacewa ba bari na koma na aikata kaza shi ma a cikin kazan nan idan ya bi ya duba kuma sai hango wasu matsaloli kaga an samu tanakubi kai Ibrahim in kana mana surutu za mu zana ka a masallacin na ma ishara na ma ishara tun a baka daina ba sun kasha bulala wa tanaqudu tadbirihi da kuma warwarewan dabarunsa fi ahwali cikin halayensa wa shiddati hajati da tsananin buƙatuwarsa ila isti'anati zuwa ga neman taimakon Allah bi ashkalihi da rikicewarsa fi a'mali cikin ayyukansa wannan duka bawa an yi tafakkuri cikin waɗannan sun mara'a khalisa ya ƙinihi sannan kuma ya hango alkakuwar ya ƙininsa shi ne ikilasi duk da wancan abubuwa amma ya ga shi alhamdulillah yana da tatacce da tsarkakakken ya ƙini tsakaninsa da Allah wa kowace istibsarihi da ƙalfin basirarsa fi dinihi cikin addininsa wa naqa'i wajhi tauhidihi da tsarkin fuskantar tauhidinsa na kaɗaita Allah an gairi shirki gabanin wani shirka wa safa'i aini irfanihi da kuma tsarkin ainihin ma'arifarsa ga Allah an rahaji shakki ko ga hanyar nan ta kokonto to duk wanda ya tafakkuri cikin wannan to alima zai yi sani anna zalika wannan abubuwa da Allah ya bashi na khalisa yaqinihi كقوة استبصاره في دينه كنقاء وجه توحيده عن غير الشرك وتفاية عين إرفان عن رهج الشك تعلم ذي سن أن ذلك ليس من طاقته wannan abun ba ba daga ikonsa ba ne wala bi juhudihi ba da ƙoƙarinsa ba ne wa kaddihi ba da wahalarsa ba ne wa wus'ihi ba da yalwarsa ba ne wa jiddihi ba ƙoƙarinsa ba ne bal duka wannan ya samu ne bi fadli rabbihi da falalar ubangijinsa wa sabiki daulihi da kuma kakkauran bai wannan tasa qala ta'ala Allah ta'ala ya gaya mana wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya kaurara ni'imominsa gare ku ni'am jabjabi na al-ni'mat wa asbaga alaikum ni'amahu wa asbaga ni'amahu Allah ya kaurara ni'imominsa alaikum bi ma'ana ya yawaita ni'imominsa alaikum gare ku zahiratan ta zahiri abinda kuka sani cewa wannan ni'ima ce da Allah ya muku wa baɗina da ta ɓoye wanda tunanin kuma bai kai ga gano ta ba duka Allah ne ya muku wa huwa zahiru shi Allah mai bayyanawa ne bi na'amai da ni'imominsa na zahiri wa asari ni'amihi alayka kuma guraben ni'imomin da Allah ya gare ka zahiratun a bayyana take wal batinu sannan Allah mai koyewa ne bi ala'ihi da ni'imominsa koyayyu in an ce la'ama'u ni'ima ta zahiri a wata ibara in an ce ala'i ko ala'u to ni'ima ta koyo da ba ma hankalin mutum ma baya kaiwa gare sai za Allah in yayi magana ni'imomi ta aljanna yayi bayani akan azabar wuta sai dai fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban baya cewa fa bi ayi la'ama'i rabbikuma tukazziban akwai al'amau akwai al'ala'u amma dukkan su ni'imomi ne to anan kamar malam yana nuna mana in aka ce al'amau ni'ima ta zahiri kenan wanda ake jinta a jiki ake shafa ta ko ido yake ganin ta in an ce al'ala'u ana nufin ni'imomi na ɓoye wanda tunanin mutum ma ba kowanne ne ke kaiwa gare su ina fata an gane saboda haka shi Allah shi ne mai koyewa bi ala'i da ni'imomin da yake wa bawa na koye wa zawa'i da karamihi in mutum ya tafakkuri cikin ƙare-ƙaren karamcin Allah da ya yi da ka gare ka mutawatira wanda take mai jerantuwa to annan zaka ga cewa lalle ya kamata duk wani hali da kake ciki ka gode wa Allah in ta haka lamun ustaz yana nufin a nan zancen ustazul kushairi radiyallahu anhu ya kare thumma naqala ibn ubad sannan ibn ubad ya shira su fi hadal mahalli a wannan mahalli ya naqala ne ya naqalto labari an sheki abi talib makki daga wani babban malami da aka yi addinin musulunci abu talib makki radiyallahu anhu ya naqalto qawluhu fadin shi abu ɗalibin makki an hadisi da fassarar hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah yake cewa ahibbullah ku so Allah lima ya gazukun biyu domin abin da yake ciyar da ku shi min ni'amihi daga ni'imominsa manzan Allah ce ku so Allah saboda abin da yake ciyar da ku da shi na ni'imominsa daga aljizamu ka gane algazwa ya gazu ya shulka aba da ya zo a hadisi wancan zayun ne na algazwat yaƙi wannan zayun ne amma nan ya gazu daga alkiza'u na abinci a hibbullah ku so Allah bima ya gazu kun biyu domin abin da yake ciyar da kushi min ni'ami na ni'imominsa wa nasu bayanin da ya yi akan sharhin wannan hadisi shi abu ɗalibin makki da ibn ubadin ya nakalto sharhin da yawa wannan hadisi yace fa min afdali ma gazana bihi yana daga mafificin abin da Allah ya ciyar da mu shi ni'matul imani bihi ni'imar nan ta yin imani da Allah wal ma'rifati lana da kuma ma'arifa sanin Allah da Allah ya bamu yana yana da cikin afdalin ni'matillahi alaina mafi fifiko ko girman ni'imar da Allah ya gare mu wa jaza'uhu lana minhu ciyar wanda Allah ya yi mana da manzala ke gaya mana wannan hadisi ne ma ya ga zukun ne min ni'amihi to ciyar wanda Allah yake yi mana shine dawamu zalika dawamar wannan imanin Allah ya zama ya barka da imanin bai kunce maka shi ba shi da ciyarwar da yake maka na imani wa madadihi da madadinsa shi ne ƙari bi ruhin minu da wani ruhi da yake zuwa bawa daga Allah na ilhama wa tasbitina da tabbatar da mu da Allah ya alayya akan imani fi tasrifil ahwal cikin jujjuyawan halaye ka san jujjuyawan halaye kana cikin halin lafiya ka fada cikin jinya duk tsananin jinya dai ba za ta raba ka da imani ba wani saboda raki da ragonta daga ya ji azaba tuntunin zai rabu da imani wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun idma bihi wa in asabahu sharrun ko fitnatun in qalaba ala wajhihi kasira dunya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin daga cikin mutane Allah ya ba mu labari a suratul hajj fa in asabahu khairun alheri ya same shi lafiya da wadata da arziki da mata da 'ya'ya idma annabi sai ya samu nutsuwa da Allah imanin sa yana nas in dai talauci ba zai dawo da shi kullum yana da imani wa ila sabatu fitnatun amma fa in fitina ta same shi jinya talauci bacin rai mugun abu in kalaba ala wani sai ya juya ka fuskata ya koma kafirci to irin wannan ne Allah ke khasira duniya wal akhirah yayi asarar duniya da lahira zalika huwa al-khusranul mubin wannan shine asara mabayyaniya to amma kai da Allah ya barka kullum yana maka madadi bi ruhin minhu yana tabbatar da kai alai akan imani fi tasrifil ahwal cikin jujjuyawan hali daga halin wadata ka fada halin kunci daga halin lafiya ka fada halin jinya daga halin zaman lafiya ka fada halin tsoro da yaki amma duk juyin da za a yi kana nan tare da imanin nan naka iz huwa asulul a'mali domin imani fa shine tushen dukkan ayyuka ka san dai Allah baya karban aiki sai da imani ita ce shine tushen imani tushen ayyuka allati hiya makanun nawali wanda ita ce gurbi ko gurin baiwar Allah falau qallaba qulubana al tauhid wal iyaz billah da Allah zai juya zukatanmu ga barin imani kama yuqallibu dawari hanatiz zunubi kamar da yake duddu ya gaɓoɓinmu na zahiri cikin aikin zunubi harshe wani lokaci ya yi ƙarya amma da zuciya tana nan da imani ta san ƙaryar nan haramu ne duk lokacin da zuciya ta yarda ƙarya halal ne to ta kafin mutum yana ƙarya amma bai yarda da ita ba yana yin zina amma bai yarda da ita ba ya san haramun ne yana sata ya san ba kyau kaga zuciya tana nan da imaninsa amma gaba kuma sai abin da Allah yi yuqallibu jawarihana da Allah zai juya zukatan mu gabanin tauhidi da imani kamar da yake jujjuya gabobin mu na zahiri cikin ayyukan sabo ko au qallaba qulubana fi shakki wad dalal ko kuma da zai juya zukatan mu cikin shakku gabanin yaqini wad dalal da bata gabanin imani kama yuqallibu niyyatina kaman da yake jujjuya niyoyinmu fil a'mal cikin ayyuka wani lokaci mutum yayi ikilasi wani lokaci kuma yayi riya amma dai zuciyarsa ta san riyan nan haramun ne ba kyau ta sani Allah baya kalban aiki da riya amma saboda ba ta da kashi eh wani lokaci sai niyyar ta canja gabarin nufin Allah ta koma nufar wani Allah to da haka yake juya imani to ayyu shay'in kunna nasna'u to wanne irin abu za mu mu masu cewa mu masu imani ne da Allah ya yanda yake juya zahirin gabobin mu wajen sako daga barin da'a zuwa ga sako ya juya niyyar mu daga ikilasi zuwa riya to da haka yake juya imani a zukatan mu to ayyu shay'in kunna nasna'u mala yana tambaya wanne irin dabara za mu babu dabara wa ala ayi shay'in kunna naqulu to zuwa ga wannan abu za mu koma in Allah ya zare tsuntar imani a zukatanmu ya bar mu da iyawar mu da dabarar mu to gurin wa za mu koma wa bi ayi shay'in kunna nadma illu wa narju da wannan irin abu za mu samu nutsuwa har mu kaunaci rahama a wajen Allah kaga dai babu kenan amsa shine babu to mala yake fa hada min akbari du'a wannan imanin da Allah ya bamu duk juyi muna tare da shi bai kunce mana shi ba bai kwace ba to wallahi yana daga cikin mafi girman ni'imomin da Allah ya yi mana wa ma'rifatihi wa ma'rifatu sanin wannan ka san wannan imanin da Allah ya baka ba ka da ni'imar da ta bi shi sanin wannan kadai huwa shukru ni'matul imani shine godiyar ni'imar nan da Allah ya yi na imani ka yarda da wannan duk ni'imar da Allah ya baka babu kamar imani to wannan yana nuna ka gode wa Allah akan wannan ni'ima ta imani wal jahlu bi hadha jahilkar wannan ka zauna kawai kamar dabba imanin da kace kayi ma baka san ni'ima ce mai girma da Allah ya maka ba to wannan gaflatu rafkana ne an ni'imatul imani gabanin ni'imar nan ta imani da Allah ya maka ka jahilci wannan cewa imanin da Allah ya baka yana daga cikin mafi girman ni'imar da ya gare ka a wannan mutunci ne da kai wa Allah an ni'imata imani ga wannan ni'ima ta imani wanda kuma butunci tujibul uquba tana wajibta uquba ga bawa a wajen Allah wadda'u annal imana da awar cewa imani to wannan lamba bakwai a cikin bakaya take akwai abin da aka yi hazafinsa mai ɗaba'i bai same shi ba domin annal imana waddi'a'u annal imana kamar mubtada ne ana neman labari da awar cewa shi imani to ya yake sai ce wa akabu ala tawhuli zalika ina tsoron zaton wannan an yaslubul imani ya tuɓe wa bawa imani zaton cewa ni'imar imani ba komai ba ce ba ta da wani girma da muhimmanci a zuciyar bawa duk lokacin da ya bada ni'imar da Allah ya masa ta imani ba komai ba ne shi dai damuwarsa ya zai ya ji daɗi a rayuwar duniya ya zai yi ya huta daga wahalhalun duniya ya zama shi ne damuwarsa to malaka ina ji masa tsoron an ya sulubal imani wannan abin ya kunce masa imani da annahu domin wannan abin da ya kuduta a ransa wajen shukuri nimatin lahi ko baddala shukura nimatin lahi ya musanya godiyar ni'imar da Allah ya masa kufuran da budurci ɗaukan wani abu da muhimmanci a rayuwar duniya da ya da imani to wannan ya musanya godiyar da ya kamata ya yi wa ni'imar da Allah ya yi masa ya musanya ta kufuran da mutunci in ta haka lamu shek abi talibin makki bi naqli shek ibn ubad rahimahullahu ta'ala wa radiya anhuma anan karshen zancen abu talibin makki ya kare da naqaltowar shek ibn ubad da Allah ta'ala ya ji kansu su biyu kuma ya kare ya dagare alhamdulillah amma ga a tatimatu sadiya amma ya karatun yayi wa galan kwanan mutane sai mu shiga cikin asali